بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب السادس في الحج وهو واجب في العمر مرتين على الحر المكلف المستطيع ولا يصح إلا من مسلم
الباب السادس babe na shida a cikin wannan littafi mai albarka zai yi mana bayani fil hajji a cikin rukuni ɗaya daga cikin rukunai na musulunci shine ibadar hajji wannan babe zai tattauna akan abin da ya shafi aikin hajji abubuwan da suke zamantowa dole a cikinsa da abubuwan da suke zamantowa sunna ne a cikin ibadar hajji da kuma ayyukan da mustahabi ne zawa da su a cikin ibadar hajji da kuma abubuwan da idan aka bar su a cikin ibadar hajji to dole sai an bayar da jini sai an bayar da imma tinkiya ko akuya ko rago ko ɗan akuya ko kuma sa ko saniya ko raƙumi ko taguwa sannan kuma akwai abubuwan da suke mubatsilatul hajji ne abubuwan da suke ruguza ibadar hajji to duka malam zai yi bayani akai insha Allah ta'ala da kuma bayani akan abin da ya shafi wato sobar ibadar hajji ita ce umara zai yi bayani akai wa huwa wajibun fil umri marratan wato ibadar hajji wajibi ne ibadar hajji wajibi ce marratan so ɗaya tal fil umri a cikin rayuwa ta ɗan adam bawan Allah musulmi ibadar hajji wajibi ce a kan shi so ɗaya tal ne take waje ba a kan shi ko da ya mallaki kuɗin da ya kai zai iya tafiya hajji so miliyan guda to zuwa na farko wannan shine wajibi a kan shi idan ya tafi zuwa na farko ya sabke wannan farilla ɗin to zuwa na biyu da na uku da na hudu da na biyar ila ma sha Allahu wannan duka wanka ne ƙarin kyau in akwai wato abin da ya fi dacewa a yi shi da zuwa ibadar wannan tashi ta haji sai ya gabatar da shi mun gane da kyau na'am alal hurril mukallaf wato ibadar hajji wajibi ce akan ɗa ba bawa ba bawa idan ya tafi aikin hajji a lokacin da yake cikin bauta to duk da aka ce ya sami yanci dole sai ya tafi ya yi ibadar hajji haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa almukallaf sannan kuma ɗaɗin nan ya zamanto doka ta fara aiki a kan shi shine wanda aka ɗora wa doka ne wanda yake baligi ne an umarce shi da ya yi sallah ta lokaci biyar idan bai yi ba Ubangiji subhanahu wata'ala zai iya yi mai ukuba ta rashin yin wannan sallah ta lokaci biyar saboda shi din ya zamanto mukallafi sara mukallafan almustati'i sannan kuma bayan ya zamanto da baligi sharadi na uku shine ya zamanto kuma yana da iko akan zuwa ibadar hajji saboda ba kowane baligi bane cikin yayaye musulmai Allah ta'ala yake ba shi damar tafiya ibadar hajji akwai wanda gashi nan tun da ya tashi ya shekara goma ya shekara ashirin ya shekara talatin amma Allah tabaraka wa ta'ala bai hore mai dukiyar da zai kashe ba ba wai ya tafi ibadar hajji ba ko daga ƙauyensu ya tafi asima kafi tala ta ƙasarsu ba zai iya tafiya ba saboda abin da yake samowa a hannun shi irin shi dai yana shigowa kuma yana kashiya ne yana shigowa yana kashiya ne ba ranar da zaka ce yanzu wani ya mallaki jika goma tashi tukun mun gane da kyau to wannan kaga la yuqalabu bil hajji ba za a ce ba dole sai ya tafi ibadar hajji dole ya zama to an samu al istida'a ayar da muka karanta ta jiya cikin suratu ali imran fadar Allah ta'ala da yace walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wanda kuma ka hadisin abdullahi dan umar wanda al'imam asiyudi ya kawo shi cikin wato jalalai ne tafsirin wannan ayar ya ce fassarahu sallallahu alaihi wasallama bizadi wa rahila ya ce al'imamul hakim ya rawaito shi wa ghairuhu wanda wani nasa shine al'imamu tirmidhi da waɗansu daga cikin malaman hadisi wanda dole ya zamanto wannan bawan Allah musulmi ɗa baligi saboda yaro karami idan yin ibadar hajji zai samu lada amma duk lokacin da ya zamanto alƙalami ya fara aiki a kansa to sai ya sake yin wata ibadar hajji haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa na'am wala yasihu illa min muslimin ibadar hajji baya inganta face sai daga wajen musulmi idan arne wanda yake hada bautar wani da Allah ya tafiye ibadar hajji baya da ladan hajji baya da ladan hajji saboda aiki na musulunci duk wani aiki na alkhairi kafin ka samu lada a kan shi dole sai ka shiga musulunci duk wani aiki na alkhairi kuma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi kafiri idan ya aikata aiki a nan duniya za a sallame shi haka ma yake alaihi salatu wassalam ya fada innal kafira idza amila hasanatan fid dunya fa innahu yud'am biha bi hasanati ma amila fid dunya hatta idza afdha ila al akhirati lam takul lahu hasanatun yujza biha kafiri idan ya aikata aiki wanda yake na alkhairi a wannan gida na duniya ana ake sallama shi ba a cewa sai a gobe za a saka ta mai za a ƙara mai lafiya a ba shi lafiya wadata a ƙara mai wadata ya zamanto yana cikin kwanciyar hankali yana kaza yana kaza yana kaza idan ya tafi lahira ba wani sisin kobo da yake bin Allah ba shi a can shi kenan an biya shi ana a can kuma rana azaba ce mun gane da kyau wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mathura dana Aisha radiyallahu anha tace Abdullah ibn Juda'an ya Rasulullah kana yasilu rahima wa yud'imu al-masakin fa hal dhaka nafi'uhu qala lam yaqul yawma min ad-dahri rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din wato sharadi na amsar aiki na bawa shine sai ya zamanto musulmi amma wanda ba musulmi ba ya zo ya gina masallaci ya gina makaranta ya haƙa rijiyoyi bayan Allah musulmai su dinga amfana da wannan ruwa ya yi kaza ya yi kaza wanda dukkaninsu aiki ne wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya kuɗe tara kai idan ya zama to bai shiga musulunci ba har ya koma ga Allah ba zai zama to sarka jariya a gare shi ba a nan duniya za a sallame shi za a mai komai da komai a huce gurin lafiyar da yake boruwa da ita dama ba shi ya bada kuɗinta ba da haka lafiyar nan da aka ba shi ciki yana daga cikin abin da aka biya shi na aikinsa an hore mai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to a zamana lafiya gobe kyama kuma shi kenan na'am وله أربعة أركان الأول الإحرام بزمن مخصوص وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة
وله أربعة أركان ibadar hajji tana da kwai ginshikai guda hudu sai waɗannan ginshikai ɗin sun kafu sannan kuma za ka ɗora ibadar hajji amma ya zama to an rasa wani ginshiki cikin ginshikan nan guda hudu to ibadar hajjinka ta samu alhalal ta samu tawaya ta samu cikas na farko al'ihram bi zamanin maksusin wato dokan harama ta hajjin a lokaci wanda yake keɓantacce mutum ya ɗauki harama ta ibadar hajji a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shata mai ba a lokacin da ya samu dama ba lokacin da shari'a ta ba shi damar ya tafi yayi wa huwa shawwalun ko hawa shawwalun shine akwai watan shawwal kwanaki 30 ko 29 na shawwal duka wannan waqtul ihram ne lil hajj lokacin dokan harama ne ta ibadar hajj wa zulqa'dati da kuma watan da yake biye ga watan ga watan shawwal shine zulqa'da wa zulhijja da kuma kwanaki goma na farko na watan zulhijja sai ya zamanto da Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat ibadar hajji ana yin ta ne a cikin waɗansu watanni waɗanda suke kidayayyu su ne watanni biyu da kwanaki goma na shawwal kenan na zulhijja waɗannan su ne kwanaki saba'in wanda a lokacin ne ake ɗaukar harama ta ibadar hajji amma inda a ce mutum zai yi karambani a cikin ramadana ya ɗauki harama ta ibadar hajji ya riga malam masallaci ne tamkar mutumin da ya yi sallar azuhur ne wajen karfe goma ta safe wani hukunci za ka bata babu ita to haka nan duk mutumin da ya doshi harama ta ibadar hajji a lokacin a lokacin watan ramadan saboda ya shige ta kafin lokacin da Allah ya yanka mata ya shiga ya shige ta sai ya zamanto ya yi babun baɗin shi bai saka dukiyar shi cikin yi wa Allah ta'ala biyayya a gida ba sannan kuma ya kashe dukiyarsa wajen tafiya ibadar hajji ya tafi ya ga gidaje da sauransu ya dawo mun gane da kyau
ومكان مخصوص وهو مكة للمقيم بها وقت الإحرام وذو الحليفة لمن توجه من المدينة والجحفة لمن توجه من مصر والشام والمغرب ويلم- ويلملم لمن توجه من اليمن وغاف عرق لمن توجه من فارس وخراسان ولا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل to shi kenan wa makanin makhsusin sannan kuma harama din imma an takuna fi zamanin makhsusin wa imma an takuna fi makanin makhsusin dole ya zama to an hada guda biyu ne a zamani wanda yake keɓantacce su ne waɗannan kwanakin saba'in a wannan lokacin ne mutum yake da damar ya ɗauki harama ta aikin hajji idan aka ce yau watan shawwal ya tsaya idan mutum ya tafi a aka kai shi saudiya yana da damar a ɗaya daga cikin kwanaki na shawwal da ɗauki harama ta ibadar hajji sai dai kuma zai cutar da kanshi saboda zai kusan kwana arba'in da wani abu yana sanye da harama wanda idan ka ɗauki harama akwai abubuwan da yake haramu ne a gare ka ka aikata su kaga ba kowa bane yake iya daurewa ya yi kwana arba'in ba tare da ya yi aski ba na ɗaya kenan sannan kuma ba kowa bane zai iya daurewa ba tare da ya yi kwana arba'in bai yanke farce ba ba kowa bane zai iya daurewa ba tare da yayi kwana yayi kwana 40 ba tare da yayin ya ya aske gashin hamata ko na gaba da sauransu ba ba kowa bane zai iya daurewa yayi kwana 40 ba tare da ya shafa turare ba to shi yasa za ka ga cewa ibadar hajji yawanci ana dokanta a cikin watan Zulhijja ba dan a shi kadai ake doka ba saboda idan ka shigo Makka a cikin waɗancan watannin guda biyu shawwal ko zulqa'ada sai ka ɗauki ibadar umara kana zauwa in kai umara ka kare sai ka warware ka ci gaba da uzurarrukan ka ka saka kayan ka jallabiyar ka da sauransu wanda in ka ɗauki harama ba kai ba sa jallabiya ba kai ba sa hula duk abin da yake kullum ba za a ganka da wando ba kana ɗauka harama kayi marabus da su sai da aka ce an gama wannan ibadar kuma ka zo ka dawo ka sa jallabiya da sauransu kamar yadda za mu tarra kaga in kace ka kwashi da yawa kace tun daga shawwal zaka doki harama ta haji kullum da da kai da jabto za a ganin ka da jabto da mayafi kai dauda durkul ba zancen ka shafa turare ka je kai wanka dai abu kuma ka zo ka wanke mayafinka da sauransu ka sa su a lokacin su mun gane da kyau to amma yin mutum ya umara ya kare imma cikin watan shawwal suka isa maka imma cikin watan zulqa'ada suka isa maka shikenan bayan ya gama sai ya tafi a mai sai sai idan ya sai yan kwanakin da suka mai saura sun je ashirin ga watan zulkada ne sauran kwana ashirin a yi sallah babba sai ya kusan kwana goma sha hudu a warware sai ya ɗauki harama ta aikin hajji wajen biyar ga watan zulhijja ko shida ga watan zulhijja sai zama to yan kwanakin da zai yi yana cikin wannan yanayin da bai saba ba yi shine bai wuce kwana biyar ko kwana hudu ba inda ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah babba shi kenan idan aka tafi aka yi jifa da sauransu ya ga zo kai wanka ka sa kayan kamar da za mu tarra insha Allah ta'ala mun gane da kyau to kuma akwai gurin da ake ɗaukan harama ta hajji ba wai dan cikin watan shawwal ba ya shiga yanzu kawai kana zaune a cikin wannan masallacin ka ce labbaik allahumma hajjan wa umratan ko ka ce labbaik allahumma umratan a akwai gurin da sai ka je can zaka ɗauki haramal kuma wa makanin makhususin da guri wanda yake abin keɓanta wa huwa makkatu lil muqimi biha shine birnin makka ga wanda yake zaune a makka wanda yake makka to inda yake a makka a kowane unguwa a kowace unguwa yake haramar hajji daga nan zai doka daga gidansa faman kana min ahli makkata famin haythu ansha faman kana min duniya famin haythu ansha hatta inna ahla makkata yuhilluna minha har ma 'yan makka za su ɗauki harma ne daga inda suke kowa daga gidan shi zai ɗauki harma in dai kana cikin makka za ka yi ibadar haji kawai wanka za ka yi kaje ka shago ka siyo rida da izar ka ka zo ka yi wanka ka sa kayan ka tun daga ban ɗaki ka fito ka yi sallah ta nafila raka biyu ka wuce ka tafi masallaci kana labbaika Allahumma labbaika ga cewa ta canza yanayi kenan ka shiga da jallabiya ka fito da izhar da rida mun gane da kyau ilmuqimi biha waqt al-ihram ga wanda yake zaune a makka a lokacin da zai ɗauki harama ta ibadar hajji wa zulhulaifati liman tawajjaha min al-madina da kuma miƙati na zulhulaifa ga waɗanda suka fuskanto daga madina dukkan mutanen madina idan za su zo su ibadar hajji ba daga cikin garin madina za su ɗauki harama ba ko a cikin masallacin annabi ba daga na ake ɗaukan harama ba ana ɗaukan haramal ibadar hajji ce daga gurin da ake ce da shi zulhulaifa a wancan lokacin haka ake ambatan shi amma a yanzu ana ce da shi abiyaru ali abiyaru ali ana akwai katon masallaci akwai banɗakoki da dama wanda idan mutum ya tafi zai ma yana zuwa zai ga cewa lalle wannan gurin ya cancanci a ce shine miƙatin shine miƙatu ahlil madina zulhulaifa wannan shine sananne a lokacin ma'aiki to amma kuma lokaci yana taja yana taja sai zaman to gurin an sake mai suna irin wata unguwa yanzu akwai guraren da yanda suke da suna a da ba haka suke ɗauke da shi a yanzu ba mun gane da kyau to da haka yana daga cikin guraren da aka canza wa suna ita ce zulhulaifa ana ce da ita abiyaru ali akwai masallacin da idan mace ya shiga ban ɗaki ya wanka ko ku nawa kuka je ku za ku samu guraren da za ku yi wanka saboda an tanadi gurin gurin a shirye yake kuma ba wai irin yanayi namu bane na bakaken fata ko ya ce irin kasashen mu nan wanda idan mutum ya shiga ya biya bukata wani ya shiga ya biya bukata wani ya shiga ya biya bukata ba tare da an tsaftace gurin ba da kowane lokaci in ka je kai ka ce kai ne farko wanda zaka fara shiga ka fara amfani da wannan bandaki a jare yake tsaf da komai a kuma idan ka tafi masallaci zaka yi wannan nafila raka biyu kamar yadda zamu tarra to wanda ya zo shi Madina duk wanda bukata ta kawo shi Madina ko dan wani yanki ne inda zai tafi aikin haji to daga nan zai dauki harama ta ta haji wal juhfa liman tawajjaha min misra wash shami wal maghrib ko da kuma juhufa ga dukkan waɗanda suka fuskanto daga masar egypt da sham da maghrib maghrib su ne irin yanki na afirka gabaki ɗaya za su ɗauki harama ne ta aiki hajji daga nan juhufa mun gane da kyau haka irin su andalus a isfani kenan da sauran su ma dai duka za su ɗauki harama ne daga nan juhufa juhufa a yanzu tana tsakiyar ruwa ruwa ya cinye ta akwai ƙauyen da a wancan lokacin suke hannun riga da tufa ita ce rabiga rabiga to yanzu ana ake ɗauka har mata ake haji to amma kaga yanzu da ke Allah ya kawo sauƙi kuna cikin jirgi tun in daga nan Nijar za ku tashi tun daga filin jirgi za a ce ku yi shiri ka sa kayanka komai da komai ka hau jirgi in daga Nijeriya za ka tashi haka za a ci sai kun je nan gurin daidai gurin saboda yanzu ita jufa a cikin ruwa take ba za a ce ba tsaya a ɗauki harama a nan babu guri sai a ce to an iso gurin gashi nan daidai jufa ake yanzu sai ku ɗauki harama kawai can da ma kun yi wankan ku kun yi komi ɗin ku yanzu kawai a nan za a ɗauki harama labbaika Allahumma labbaika a fara tun daga nan kuma ba zancen a yi hira da aboki da aboki hira tsakankanin kai da abokin ka kawai ta labbaika Allahumma labbaika ce mun gane da kyau yawwa irin mutanen mali da sauransu dai afirka duka za su ɗauki harama ne daga na juffa to amma in mutum ya zamanto ya tafi madina ko ɗannan ne jirginku inda ya bi ta madina to za ku ɗauko harama ne daga miƙatan mutanen madina zulhulaifa a matsayin wannan ba wai wajibi ba ne sai kun ɗoka ku saboda idan aka wuce zulhulaifa ba miƙatan da za a tarra a gaba sai juhufa shi kadai amma duk wani ɗan wata laska irin 'yan iraq 'yan yaman 'yan sana'a da sauransu can inda suka biyo ta madina to dole ne su ɗauki harama ba wai sunna ba ne ko musu habi dole ne su ɗauki harama saboda sun huce miƙatunsu nan bayan da za a kuma su yi kwana su kuma miƙatunsu inda suka zo su madina ba tare da sun ɗauki harama ba to dole ne a zurhulaifa su ɗauki harama yawwa mun gane wa yalamlamu liman tawajjaha min al-yaman sannan kuma akwai miƙaci na yalamlam yalamlam wato sunan wani guri ne wani tsauni ne ake ce da shi yalamlam mun gane da kyau shi ma guri ne na ɗaukan harama ta aikin hajji amma ga waɗanne ya ce liman tawajaha min al-yaman ga waɗanda suka fuskanto daga can yaman waɗanda suka fito daga wajen yaman wajen hindi da sauransu to su ma idan suka zo nan ya lamlam a nan za su ɗauki harama ta ibadar hajji wa za tu irƙin liman tawajaha min farisa wa khurasan da kuma za tu irƙ za tu irƙ shi kuma wani guri ne wanda Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi a lokacinsa ya shatawa wannan guri a matsayin miƙaci ne na waɗannan laska ɗin. Liman tawajaha ga dukkan waɗanda suka fuskanto min Faris daga can Faris wa Khurasan da Khurasan da Ahlul Mashriq ne can Najadu da sauransu. Zai zama su kuma sun ɗauki harama ta ibadar hajji daga wannan guri da ake ce da shi zatu irqin. Zatu irqin saboda 'yan Iraq a lokacin sun kawo shakwa wajen Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu suka ce mai ɗarnul manazil ya ya ɗan sauka kaɗan daga hanyar da muke tafiya a kai za mu tafi maka kuma abin yana wahala a gare mu in muka ce kullum sai mun sauka ta hanyar ƙarnul manazil mun tafi can mun ɗauki harama sannan kuma mu sake lankusawa mu zo mu ɗauki hanya mu tafi madina mu tafi maka abin yana wahala a gare mu shikenan a lokacin yace fanzuru hazwaha ce to ku diba ina yake hannun riga da da karnul manazil a lokacin sai suka ga setin karnul manazil shine za ta irge fa hadda lahum za ta karnul fa hadda lahum za ta irge sai ce to ya shata musu za ta irge a matsayin shine miqati na mutanen Iraq da Faris da Khurasan da ahlul mashriq mun gane da kyau na'am ولا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل ولا ينعقد إبادة حج باتا قلوا إلا بنية face sai da niyya sai ya zama to mutum ya kudurce a cikin zuciyar shi cewa zai shiga ibadar hajji kuma wannan niyya maqarunatin bi fi'li bi qawli wanda take hade da magana maqaruna bi qawlin shine ya kulle a cikin zuciyar shi cewa zai yi ibadar hajji ya ce labbaika allahumma hajjatan kaga kala shay'an ko ya ce labbaika allahumma hajjan in ibadar hajji kadai in hajji da umara ya dauko kirani ya ce labbaika allahumma umratan wa hajjan in umara ya dauko ya ce labbaika allahumma umratan dole bayan ya kudurce a zuciyar shi sai ya faɗa kuma da baka au fi'lin ko kuma da aiki wala yan'aqidu illa bi niyyatin maqrunatin bi fi'lin sai da niyya wanda take hada da aiki hada da aiki shine ya zamanto inda dabba a kusan shi ta hadaya wanda ya kawo ya mata taqalidi ya dauko wadansu takalma ya daura da kaba ya hada su da ya hada ta da su cewa lalle kuma ya fara aiki ko kuma ya mata ish'ari in kuma ba hadaya a tattare da shi ya fara tafiya a kuma ya kallaci ya kallaci wajen harin ya tafi to wannan cewa lallai ibadar hajji ta kullu ga niyya kuma ga fi'il ko kuma ga ya fara sallah ta nafila rakabi ko ga ya saka wannan kayan na ya canza kayan da yake jikinsa ya saka wani kaga fa'ala shay'an ya tabayyanu min fi'lihi annahu ahrama bil hajji aw bil umrati mun gane da kyau na'am ويستحب للمحرم إزالة شعبه قبل إحرامه بقلم أظافره وإزالة ما على بدنه من شعره shikenan wa yustahabbu lil muhrim ana so ga mutumin da zai ɗauki harama ta ibadar hajji ko ta umara izalatu sha'athihi kawar da dukkan dattin da yake jikinsa dukkan datti da yake jikinka kafin ka ɗauki harama wannan mustahabbi ne ka kawar da shi qabla ihramihi kafin ya ɗauki harama bi qalmi azfarihi ta hanyar yankewa akwai fassa yana da akai fa ya yanke su faracinan sai yanke su ya zama to ya zama sumulkakal tamkar ranar juma'a ya yanke su baya da faracina kina wa izalatu ma ala badanihi sannan kuma ana son mutumin da zai ɗauki harama ta ibadar hajji ya gusar da dukkan abin da yake kan jikinsa min sha'arin na gashi idan za ka tafi ibadar hajji an ba ku randevu kai a jirgi na kaza za ku tafi jirgi na kaza zai tashi rana kaza to ana kamar gobe ko jibi jirgin ku zai tashi sai ka tafi wajen wanzami ya maka aski in ma sai saye amma kada maka dai kush ko turuwa kush ko kat kush wani aburwa matasa aiki ne wanda bai halitta ba bai dace ba ko matasa ɗin ba bai kamata a ce su yi shi ba sai a maka aski samfil ko a maka kolo sannan kuma in kana da gashin hamata ka yi ƙoƙari ka aske shi in kana da gashin gaba ka yi ƙoƙari ka aske shi shi kenan yanzu ya zama to ka tafi ibadar hajji salim alim ba wani datti a tattare da kai na'am
وسنن الإحرام أربعة الغسل متصلا به وتجرده من المخ... من المخيض في رداء وإزار ونعلين وصلاة ركعتين من غير من غير الفريضة شيكنا وسنن الإحرام wato sunnoni waɗanda suke manne da ibadar hajji ta farko rukuni na hajji na farko shine al-ihram ko to sunnonin da suke rataye da shi guda hudu ne na farko al-gusulu muttasilan bihi wanka wanda mutum zai yi shi a nan gurin muttasilan bihi halin kasancewar shi yana mai saduwa da wannan harmata shi wanka wanda yake sada da wannan harmata shi lokacin da zai yi niyya dama idan aka zo wannan wanka kuma ba wai sai in kana da dauda ba ko ba ka da dauda in ka zo ka a ce ka gama wanka a gidanka aka ce motarka tana tsaye tana jira kai take jira ka fito ka shafa turare ka tafi to in gurin in aka zo gun dokan harma wannan sunna ne kai wanka wannan wanka din litta'abbud ne ba wai saboda ka kawar da dattin da yake jikin ka bare baran tana ka ce ai ni tana jira na yi wanka cikin ban daki na na ni kadai su fesal a cikin ban daki na wanda ko ƴaƴana da mata na bana bari su yi wanka a ciki ni kadai nake yi an za zo a ce ban ɗakin da mutum dubu saboda mutum dubu sun yi wanka a cikin shi za zuwa ce in shiga yi wanka ce kai kayan kayanka tun da gida a'a wannan sunna ne ka yi wanka a cikin wannan wato a wannan guri sannan kuma na biyu wata jarrudu min al da kuma tsiraituwa daga ɗinkakkun tufafi dukkan tufafin da ya zamanto an ɗinka shi ka damƙa wa tela ya ɗinka maka shi to daga wannan lokacin sai ka yi sallama da wannan kaya shi yasa yanzu ka tafi ibadar haji ba wai kwamfule da yawa zaka doka ba ka tafi da kwamfule goma ko kwamfule sha biyar ya karasa lokacin da zaka sa su kana dokan har mata aiki haji sun kare aiki sai bayan kuma an gama ibadar haji daga baya zaka dawo ka ci gaba da sa kayanka shine wata jarrudu da tsiraituwa min al daga dinkakkun tufafi to akwai waɗansu nusakh ɗin da za ku ga wata jarrudu min al al-muhid wato shine tufafi wanda yake mai kewayewa jiki irin ya kewaye maka hannu ga ya fidda maka ciki ya fidda maka nan cinya da sauransu wannan shine al-muhid al-muhid kwa shine tufafin wanda aka dinka shi dukan su dai ma'ana tana koma zuwa da fi rida'in wa izarin wato cikin mayafi da jafto ma'ana idza tajarrada min al-muhid hal ya kunu ariyan hal ya baka ariyan la ya baka ariyan wa ya kunu fi rida'in wa isari sai ya kasance cikin mayafi da jafto sai ya zamanto ya yi amfani da mayafi da kuma ya ɗaura jafto a gindinsa mayafi kuma a saman shi na'am wani alaini idan ya zamanto mutum ne wanda ya saba sawa suliye a yawon shi ne da gobe takalmansa din kafa ciki ne to a can sai ta canza zani takalma faɗi ƙafa waje su zai sa ɗan soso ko silifas da sauransu ya saka a jikinsa a ƙafafuwansa sannan kuma wa salatu raka'ataini min ghairil fariyobati da kuma sallah ta nafila raka'a biyu ba ta farilla ba wato sallah ta nafila raka'a biyu wannan koda a lokacin da an hana yin nafila ne saboda tana daga cikin zawatul asbab akwai na filfili waɗanda ake ce da su dawatul asbab wanda waɗansu sabubba ne suka haifar da su akwai kuma na filfili waɗanda ake ce da su annawafil almutlaqa to waɗannan su ne wanda ba a yi a lokacin da aka hana nafila amma annawafil dawatul asbab allati laha sababun to babu laifi a yi ta wanda ita wannan sunnatul ihram tana daga ciki wato idan mutum ya sanya harami shikenan sai kuma yayi wanka yayi sallah ta nafila raka'a Na'am.
والتربية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك na'am
ولا wa يقع- talbiyatu sai kuma sunna ta hudu ita ce talbiya wahiya ita ce yanda ake yin ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wato wannan ita ce talbiya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin ta wanda kuma wannan ita ce talbiya wanda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ci gaba da wanzar da wannan sunna bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma zuwa ga Allah talbiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam ita ce labbaika abduka wa bunu amatika talbiya ta annabi Musa alaihi salatu wassalam labbaika abduka wa bunu abdaika amma talbiya ta ma'aiki labbaika allahumma labbaik ya tabbata cikin sunan na al'imam abi dawud ma'aiki alaihi salatu wassalam wato bayan wannan tarbiya ɗin wannan su ya ziduna wa zalma'ariji labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka war ragbau ilayka wal amalu ilayka wa zalma'arij da sauransu wannan su ya ziduna ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول لهم شيئا abinda wannan talbiya take nufi shine dama amsa kira ma'anarsa kenan at-talbiya shine labbaika na amsa kiranka bayan amsawa Allahumma ya ubangiji labbaika na amsa kiranka bayan amsawa labbaika na amsa kiranka bayan amsawa la sharika laka ba wani abokin tarayya a gare ka cikin mutane ko aljannu ko mala'ikai ko waɗansu daga cikin halittunka cikin mutanen sama ko mutanen ƙasa labbaika na amsa maka bayan amsawa innal hamda haƙiƙa dangin yabo ga baki ɗayansa na Allah subhanahu wa ta'ala ne wan ni'mata laka sannan kuma haƙiƙa dukkan ni'ima wanda take zowa bayi tana zowa ne daga wajenka kai ne kake yi musu fama bi goma bi kun min ni'matin famin Allah wal mulka sannan kuma mulki wanda yake cikakken mulki wanda baya amsar tawaya ko ta sisun kobo wanda baya gushewa tun fil azal har abada shine naka ne kai ne kake da wannan mulki cikakken mulki duk wani mai sarauta duk wani mai mulki mulkinsa akwai tawaya cikinsa mulkinsa lahu awwal wa akhir yana da farko yana da ƙarshe an gane da kyau amma mulki na Allah baya da farko baya da ƙarshe fata'ala Allahul malikul haq limanil mulkul yawma lillahi alwahidil qahhar mun ga da kyau la sharika laka ba wani abokin tarayya a gare ka wala yaqta'u talbiyata hatta ولا yadkhula يقرب makata التلبية حتى يدخل مكة مم.
فإذا طاف وسعى عاودها لرواه مصلى عرفة na'am wala yaqta'u talbiyata wato mai ibadar haji ba zai daina yin talbiya ba tun daga wannan lokaci tun daga lokacin da ya ɗauki harama daga miƙaci zai dinga cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak yana ta talbiya da shi da abokan tafiyar shi kar ya zamanto ya ɗaga muryarsa sama da yadda idan ya biya so goma ko so ashirin ko so talatin zai gaji zai ga ibadar ta mai nauyi kar kuma ya zamanto yana yin ta ƙasa ƙasa daga shi sai zuciyar shi a ya dinga yin ta wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ya dinga yin ta tsaka tsakiya yanda ba zai gaji ba ko da biyawa ɗari zai zai maimaita ta so ɗari da hamsin so ɗari da arba'in so ɗari biyu har da ya isa maka mun gane da kyau saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud hadithin as-sa'ib ibn khallad al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace amma atani jibrilu alaihi salatu wassalam fa amarani an amura ashabi wa man ma'i an yarfu aswatahum bil ihlal aw qala bit talbiyah wato daga murya da talbiya shine ka daga murya gwalgwadon da ba za ka cutar da kanka ba ta yadda wani za ga cewa idan ya daga muryarsa in ya yi minci biyu ko minci uku yana ƙaraji daga ƙarshe kuma zai raka shasheka yana fitar da miyau da sauransu ya gaji da ja to sai gwargwadon yadda zai ta bibiyawa hankali kwanci har ya isa inda aka umarce shi da yi ta wala ya ƙaɗa'u talbiyata ba zai daina yin wannan talbiya ba hatta ya dukula makkata har dai ya shiga birnin makka idan ya tafi birnin makka ba yana zuwa birnin makka ba zai datse ta sai ya shiga harami faida tafa wa sa'a awadaha idan kuma ya tafi ya shiga harami ya tafi masallaci ya yi tsawafi ga ɗakin Allah ya kewaya shi ya yi sa yi tsakankanin safa da marwa awadaha sai ya kokkoma kuma sai ya koma wajen yin talbiya ɗin saboda yana zuwa yanzu harami idan ya tafi faɗar labbaika Allahumma labbaika intaha ya gama ya zalla wata ibadar za a shiga bawafi da sa'ayi a wannan lokacin iya addu'ar da bawa zai dinga yi shine ya dinga roƙa kan shi alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga wannan in kace rabbana atina fid dunya hasana duk wata kyakkyawa a duniya ta shiga in arziki kake so hasan ne ya shiga ciki in me kake so hasan ne ya fi kace Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza kai ta zanawa ka kare hasan din da ya kawo shine zaka roƙa wafil akhirati hasana in lahira ce zaka roka hasana Allah ka bani aljanna ka bani kaza ka bani kaza in kace hasana ka gama sai kai tai wannan yana daga cikin addu'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi a cikin tawafi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar li rawahi musalla arafata wato har ya zuwa ya tafi filin arafa tun daga wannan rana bayan ya gama sa'ayi ya gama kawafi da sa'ayi tsakankanin safa da marwa shikenan yanzu kuma sai ya koma masaukin shi lokaci zuwa lokaci da safe ya dawo a harami yayi sallah ta nafila raka'a biyu ayi azhur da shi da sauransu yayi ibadodin shi ya koma yayi ta talbiya a wannan lokacin har ranar tara ga watan zulhijja wajen lokacin da kafin rana wato ta karkata ya tafi masallacin arafa an gane ko musalla arafa masallacin arafa kusan guda uku ne akwai masjidu namira akwai shi masjidu arafa akwai kuma masjidu urana sun gurare guda uku ne to idan ya tafi filin arafa yana da girma don inda ya tsaya kuma ya yi daidai an gane da kyau haka ma yake alaihi salatu wassalam ya ce waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif na tsaya anan amma duk inda mutum ya tsaya a arfa ya dace da daidai ba sai ya tsaya a kan gurin da na tsaya ba na'am
wa awjuhul ihrami arba'atun wa afdaluha al-ifrad wa huwa an yuhrima bil hajji mufridan thumma idha faraga min af'ali al-hajji yusannu lahu an yuhrima bi umratin to shikenan wa awjuhul ihram arba'atun huskoki na harama guda hudu ne Allah da dai muna kan da rukuni na farko ihram to huska na ɗaukan harama ɗin guda hudu ce wa afdaluha al-ifrad wato abin da yafi daga cikin su shine ifradi wani a malikiya kenan a malikiya ibadar da tafi kowace ibada lada cikin aikin haji ita ce ibadar ifradi ifradi shine kawai haji kadai eh haji kadai daga miƙati ma ya ɗako haramal haji kadai ta fi kowace lada saboda malamai sun yi ta kai kawo kan wata ibada ma'aiki ya yi a hajjin shi ta bakwara shin ya yi ifradi ne ko ya yi tamattu'i ko ya yi kirani to sabanin da suka samu na wata ibada ya yi sai ya bayar da sabanin fahimta wajen wata ibada tafi wajen ibadar hajji shin ifradi ya fi ko tamattu'i ya fi ko kirani ya yi ya fi shi yasa ibn al-qayyim cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya dawwala bayani akan wannan matsala din amma shi daga karshe ya karkare akan cewa matsala da tafi inganci shine kirani ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi duba da cewa inda ifradi yayi akwai abubuwan da ya aikata a ciki wanda kuma mai ifradi baya aikata su sannan kuma in tamattu'i yayi ba haka ba daga ƙarshe da ya fita da natijar cewa ya yi ƙirani wanda wannan kuma shi ne wato abin da yake sane a mazabar imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal da waɗansu daga cikin malamai wanda kuma shine ra'ayin al-muhaddithun malaman hadisi na'am wa huwa an yuhrima bil hajji mufridan ko shine an yuhrima bil hajji mutun ya ɗauki ibadar harama ta hajji mufridan shi kadai kadai ta ibadar hajji thumma idza faraga min af'alil hajji sannan kuma idan ya gama iba ayyuka na hajji yusannu lahu an yuhrima bi umrati ana so bayan ya gama aikin hajji yayi umara kuma mun gane da kyau bayan an je wajen sha biyar ga watan zulhijja an gama aikin hajji an yi ban kwana da shi to ana so kuma ya umara irin yadda na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi sai ya umara a wannan lokacin to wannan shine ibadar ifradi yajma'u bayna al-hajj wal umra illa annahu ya'ti bi niyyati al-hajj mufridan thumma ba'da ma farada min a'mali al-hajj yusannu lahu an yuhrima bi umratin wannan shine amma sai ya yi harama kuma eh yawwa bayan yayi at-tahallul akbar ya saka kayan shi na yau da gobe to kuma in zai ɗauki harama ta aikin hajji akwai imma ya tafi masjidu tan'im masjidu aisha imma ya tafi jirana imma ya tafi dai guri wanda yake shine alhillu wajen makka wajen harami sai ya dauko ibadar umara daga nan sai ya harama daga can kuma bayan ya gama ibadar hajji kafin ya shiga umara sai ya fita daga cikin wancan yanayi ya koma yanayi irin namu na yau da gobe sai kuma ya dauko harama ta umara mun gane da kyau ba wai alike zai yi da ita ba yawwa na'am وإحرام الرجل في وجهه ورأسه فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا bima yu'addu bima yu'addu بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة Mm.
وكل ما ينتفع به من الحر والبرد ويحرم عليه لبس الخاتم wa ihramur rajuli fi wajhihi wa ra'sihi wato harama ta namiji tana tabbata ne a cikin huskar shi da kanshi huska da kai iya inda yake zamantowa haramu ne ga namiji ya suturce su yace fa yahrumu alaihi satruhuma bima yu'addu satiran yana haramta ga namiji ya suturce huskar shi da kanshi da irin abin da ake lissafa shi mai suturcewa kai ne ko mai suturcewa huska ne kal'imamaci kamar rawani ba limami ba ba sarki ba ba shugaba kowane ne in ya tafi aikin hajji kanshi yamci za ka ganshi ba hula ba komai a kanshi in mai farin gashi ne ka ganshi da farin gashi in kana so a can ka ga sarakuna da shugabanni da limammai ka gansu kansu ba komai a kai ka tafi aikin hajji in Allah ya haɗa ka da su a can za ka gani ka ce ah shi wani shi farin gashi gare shi ka ce in tana da ce mutum ba ganin shi ba hula to a ranar za ka gan shi ba hula ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba har a gama ibadar hajji haramu ne ya saka wannan limamin da ya saba zama da rawani kato tanjame me a can za ka gan shi ba komai a kan shi mun gane da kyau haka in ya zama to akwai wanda in ya yi rawani ma fuskar shi ma ba ta ganuwa iya bakin shi kaɗai za ka gani to za a ce ya ka gan shi ka gan shi empty ba komai ka ce ah ashe wani kyau gare shi da muna ganin shi kamar ba shi da kyau a cikin rauni da sauransu ashe ya tsufa ashe bai tsufa ba da sauran shi hali yanzu ya ce a kallon da kake mun da kana mun kallon reni to anan sai ya bayyana a gare ka cewa lalle ashe da sauran shi wal khirqa da kuma tsumma ko tsumma ne ko hula ce ba za a maka ba za ka ce ba kai tunda ka tashi ma a gida an ce maka karkarbu da hula to ai sawun giwa ya tashi na raƙumi umarni ne daga Allah kai ko wani umarni ne daga gida aka ce kalka rabu da hula ko to sai ka aje ta a gefe in ka koma gida kuma sai ka sa ai da aka ce kalka rabu da hula shine a gida kenan amma in ka tafi wata ibadar kuma sai a aje ta a can wa kullu ma yuntafa'u bihi min al-harri wal bard da kuma dukkan abin da ake yin amfani da shi imma saboda karewa jin zafi ko saboda karewa jin sanyi haramu ne mutum ya amfani da shi mutum ba zai saka kagula a kan shi ba ya rufe ya rufe kunnen shi da sauransu ya ce saboda tsari ake yanayin nan na yanzu tsari ake ba zai yi ba wannan hakuri zai yi ibada ce wanda take ayyamun ma'adudat mun gane da kyau haka in ya zamanto shi yana jin tsoron kanshi in ya bar shi a buɗe zafin rana da sauransu zai iya cutar da shi ba zai sa gurunwa ba gurunwa mun san gurunwa ko ina san duk mun san ta eh eh gurunwa dai wanda ake wanda ake yin ta da kaba yawwa to ita malawa eh yawwa to ita wa yahrumu alaihi lubsul khatam sanya zobe yana haramta ga mutumin da yake cikin ibadar ha- hajji ko ta umara na'am
وإكرام المرأة في وجهها وكفيها فقط ولها أن تسدل على وجهها ثوبا لأجل لأجل, لأجل الستر ولا تع- ولا تغرزه بإبرة ونحوها wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha faqat harama ta mace kwa yana tabbata ne a cikin huskarta da tafuffukanta kadai kaga ita mace irin shigar da take yi a zamani a yanzu a gidanta in za ta fita za ta iya yin ta a cikin ibadar hajji ta ban ruwanta a can iya abin da za ta yi shine ba za ta rufe huskarta ba da tafuffukanta huska da tafuffuka shine ba za ta rufe ba amma kaya za ta iya saka kaya duk irin kayan da take so wanda shari'a ta musulunci ta ba ta dama ta saka su baki ne fari ne bula ne da sauransu za ta sanya abaya ce ta sanya babban mayafi ta sanya babban hijab da sauransu duka da yadda zai suturce mata jikinta ga baki daya to wannan shi ake so ga mace haramata tana tabbata ne a huskarta da tafuffukanta kadai amma walaha an tasdula sauban ala wajiha ya halitta ga mace ta saka wani kyalle akan fuskarta ta saka wani tufafi akan fuskarta da ajali satiri saboda ya suturce ta daga idanuwan mayu eh akwai a cikin matasa ma akwai mayu eh akwai masu sa ido eh a a sai ba a rasawa eh musamman in ya zama to mace tana da kwai jamal tana da kyawu za ta iya bata wa mazaje ibadarsu ta haji sai a ce mata ta yi kokari ta saka katuwa wanda ba ɗinka ta bane aka yi daga a jikinta sai zama to ta rufe fuskarta inda iri-irinta ne mata ne yan uwanta sai ta ɗage ta in ya zama to an shigo kuma gurin wato yau mara takal jama'a ne ga maza ga mata sai ta saka kayanta an gane da kyau babu laifi da ajiyar satiri wala ta gari zuhu bi ibaratin amma ba za ta ɗinka shi da allura ba ba za ta ɗinka shi da allura ba na'am sai ce ne wani hauyaha da makamanciyar allura ko a kai wa malam tela ya ɗinka shi shi ma dai da allura ne zai ɗinka amma kuma da mashin ne ko a kai wajen masu kwamfuta su mai aiki da kyau da sauransu ba za ta mai wannan ba ya abin da aka bata dama shine za ta saka wannan tufafi a jikinta akan fuskarta saboda ta ide ta tsare kanta daga mayu masu kallon mata wanda da suka je ma ibadar hajjin su sun je ne saboda su kallaci wanda ya kamata a ce sun kalla kuma wanda ya kamata su taya su taya wanda bai kamata su taya ba su rabu da ita mun gane da kyau eh kazan da ake cewa ba a zaben macen armi ranar sallah saboda wata za ta sha hoda da sauransu to amma sun san aya ibadar hajji ba a yi ba a shafa hoda ba a kaza ba a kaza in kaga fara farat eh baka kuma bakat eh haka nan wankan tarwada wankan tarwada to wanda kake bukata ka cika shi za a gansu duka na'am ويحرم على المحرم مس طيب يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر ودهن الراس وتقليم ظفر وإبانة شعر شعر والجماع ومقدماته shikenan wa muqaddimatuhu wa yahrumu 'ala al-muhrimi masu ɗibin shafa turare yana haramta ga mutumin da ya doki harama ta ibadar hajji haramu ne ya ɗo- ya- ya- ya shafa turare a jikinsa wanda ya alaƙu bil jasadi wanda ƙanshin shi zai rataye da jikinsa wanda idan ya shafa shi in a jiki ya fesa to idan ya zauna za ka ce kai wani turaren nan naka yana da kamshi tuni da ja ya rataye da jikinsa haramu ne ya shafa shi wasaubi haka kuma turaren da zai rataye da jikin tufafin shi haramu ne ya shafa shi a jikin tufafin shi ya je shi wajen mai sai da turare al'adar ce ya siya mai turare kuma ya dinga faffesawa a jikin shi irin da yadda za ka je ka kaɗan fesa ka ji yana da ƙanshi ko ba shi da ƙanshi wannan baya halitta ga mai harama ya ɗauki- ya shafa kalmiski kamar turare na almiski wala ambar da ambar waɗannan dukkaninsu nau'i'ika ne na turare wadahanun ra'asi hakanan kuma yana haramta ga mutumin da yake ɗauke da harama ta ibadar hajji ko ta umara ya shafe kansa da mai wanda yake mai ƙanshi haramu ne ya yi amfani da mai mai ƙanshi ya shafe kansa da shi irin akwai irin in kaje ka za ka siyi manguni akwai wanda da ka shafa shi ba ma sai ka shafa turare ba za ka jike da kanka kana ƙanshi to akwai mai na kai wanda shi ma ƙanshi gare shi to haramu ne mutum ya yi amfani da shi mun gane wa taqlimu dhufrin hakanan kuma in dai mutum ya shiga cikin ibadar hajji haramu ne ya yanke farcen shi in dai ya shiga ibadar hajji to baya halitta ya yanke farcen shi wa ibanatu sha'adin hakanan kuma haramu ne a gare shi ya kawar ya nesantar da wani gashi daga jikinsa bayan ya ɗauki harama ta aikin haji in dai ya ɗauki harama ta aikin haji ba shi ba taɓa wani gashi daga jikinsa kuma kafin ya ɗauki harama yake da dama bayan ya ɗauka kuma sai dai a yi haƙuri wal jima'u wa muqaddimatuhu sannan kuma haramu ne a gare shi ya kusanci iyalinsa a lokacin da yake cikin harama ta ibadar hajji ko da sabuwar amarya ce to sai ya bata hakuri shi ma kuma ya baiwa kanshi hakuri har a gama ibadar hajji wa muqaddimatuhu da kuma dukkan abubuwan da suke share wa jima'i fili haramu ne ya aikata su irin abin da ya shafi bezu irin runguman meniya irin kallo wanda yake al-mustadam da sauransu wannan haramu ne ya yi su ga iyalinsa kenan na'am wa yaqsidu al-hajju bil jama'i in waqa'a qabla al-wuqufi aw ba'da wa qabla tawafi al-ifadati wa rami jamrati al-aqabati fi yawm an-nahri aw qablahu to shikenan wa yafsudu al-hajj bil jima'i ibadar hajji tana bacewa inda mutum ya kusanci iyalinsa ya tafi da amaryarsa shikenan da ya je ta mai wani irin kallo na soyayya ya ji gabaki ɗaya ya fita daga Saudiya ya fita daga Nijar ya fi- ya ji ma kawai ba ma a duniyar yake ba sai da ya biya bukatar shi ya ci yo ashe ni ibadar hajji ce muka zo ko to shikenan ibadar hajji ta baci mun gane da kyau kuma yanzu wa kasan malikiya suna da kai tsanani wajen abin da ya shafi inda mutum ya lalata ibadar shi ta hajji yanzu in ya bata ibadar hajji baɗi in ya zo shi sai ya- sai ya sake ta bayan ya sake ta kuma sake tan da ya wannan ramuwa ce a gaba kuma zai ta farlan sai ya jera shekara uku yana zauwa ta bana da ya bata sai ya rama ta baɗi in ya rama ta baɗi yanzu da ta bana da ta baɗi duka wannan ragasa ake yanzu sai kuma sai ta baɗi wacce kuma sai zai ta farilla mun gane da kyau me yasa yi wannan kin lalatar da in waka qabla al-wuquf in waka qabla al-wuquf idan wannan jima'i din ya afku kafin tsayuwar arfa ranar tara ga watan zulhijja da safe zai tafi filin arafa ya zamanto matar shi ta mai wani irin kallo ba kallo na na rashin soyayya ba kallo na mulmushi wanda yake cike da soyayya shi ga na gabaki ɗaya ya ɗauke rezon shi ya ɗauke gabaki ɗaya ko yan babu to yi kenan kawai inda ya kusance ta ibada ta ɓaci au ba'dahu qabla tawafil ifada ko kuma bayan an yi tsayuwar arafa bayan an gama tsayuwar arafa rana tara ga watan zulhijja rana ta fada suna filin arfa suka garzaya suka tafi can muzdalifa a cikin daren ne abin ya faru shi yana Allah ya kaddara dama dare ne mai farin wata ya ga kwabrinta gabaki ɗaya kuma sha'awar shi ta tashi ya kusance ta ya bata aikin hajjinsa Dabla tawaful ifada kafin a yi tawaful ifada. Tawaful ifada shi kuma ana yin shi ne ranar goma ga watan Zulhijja. Akwai ibadar da ake yi ranar goma ga watan Zulhijja a ranna ake yin tawaful ifada ana yin rami jamratul aqaba a ranna ake yin alhalqu aw at-taqsir a ranna ake yin an-nahru aw adh-dhabhu. Na'am. Hmm? eh shi ai annaharu aw yadhabuhu eh ya shafi yanka hadaya da sauransu duka na'am rukun sani warami a anan zamu kwana ai warami warami jamratul aqabati fi yawmin nahari aw qablahu da kuma jifan kafin tawaful ifada da kuma ya jefi jamratul aqaba a a ranar goma ga watan zulhijja ranar da ake sokewa dabbobi ko a yanka su au qablahu ko kuma kafinsa wato fi yawmin nahari wannan kusantar iyalin nasa ya afku ne a ranar goma ga watan zulhijja sai ma bayan gari ya waye ne kafin ya tafi ya tawaful ifada yayi azabu da sauransu ya kusance ta ko ku a a cikin daren na goma ga watan zulhijja ne hakan din ta faru to dai ibada ta wace sai mu kwana anan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga kan rukuni na biyu cikin rukunai na aikin hajji abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk